أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سر الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عنك أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية وسعد وسعيد وذرات وزبير وأبو أبيرة بن جراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزق المقسوم الهاتم والختم أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل سر سر صاحب الفيلة صاحب الشريعة ولكة غوث الأغواص نبرات القلوب أبو إسحاق وأبي برهمانيات ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وعديدي ومسري وتاجي الشيخ الأعظم الذي بورك الله فيه صاحب أسرة الصلوات في الظاهر والباطن أبو الكلسوسي وأم الخير الكثير سيدنا الشيخ محمد الحارث الجسوي القائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كثرت في وسفي فإن جمالك لن يوسف القائل ألا يا رسول الله ورفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد الصاودا محمد على أهدى مكالا وهجة بلغنا بمدين الهاشمي محمدا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna mika godiya zuwa ga halaran Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wanda ikonsa da ganin damansa da kadartawansa ya kaddare muna raye a wannan lokaci mai albarka yau 23 ga watan Ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama 1444 da hudu ya daidai da sha hudu ga watan April 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma shekaran jiya mun tsaya a cikin suratul baqara aya na goma sha ɗaya za mu tashi aya na goma sha biyu jiya mun tsaya mun yi bayani akan itikasi da kuma matsalar yatul qadr wanda shine yanzu duniya take kansa ake fuskantarsa lallai ya kamata duka musulmin kirki to ya tsaya ya nemi daren lailatul qadri ne yiwa ya samu duka alkhairin da ake samu a cikin wannan dare din a kafin nan lallai muna kira ga dukkan musulmi gaba daya lallai musulmai su dawo da hankalinsu akan abin da zai taimake su ba abin da zai dinga rudin al'umma ba da abin da ya zama an riga an yi maganarsa an wuce shi to bai kamata wani jahili da kiki banza balidi da bai iya karanta baki ba ma a ƙauye ya ɗauko ya sake dawowa da mutane baya to a sani shi musulmi ba yi da gata sama da annabi muhammadu bayi da shi bayi da shi ba abin da ban faɗa ba amma kuma abin da ya wuce bai kamata a lokacin da ake da kai ba mai ilimi ba ne kowa ya sani sai jahili ne kowa ya sani hatta mutanen da ke tare da su inda kake musu karatu ko kake musu hayaniya su da kansu sun ce ba sa gane abin da kake bara saboda jahilcin amma kuma bai kamata ka ɗauko ƙadiyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai kuma muna kira duk mai hankali ya bashi shawara ya bashi shawara faɗan da yafi ƙarfin iyayen iyayen iyayen iyayen iyayen kakannin babanka to kai kar ka ɗauka saboda ba ka iya ba ba za ka iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk qur'ani tun daga bakar zuwa nasi babu inda aka fassaranta wata aya zan faɗi wannan saboda na san malamai suna ji kuma jahilai suna ji kuma masu ɗalibai suna ji da wanda ba su da karatu suna ji amma duk ƙwar'ani tun daga bakar zuwa nasu babu wani tafsirin duniya da aka fassara iyaka na abu wa iyaka na sa'in a ce ba a neman taimakon annabi muhammadu babu shi babu babu abin da ya ce babu saboda duk wani littafi da kake tare tafsiri ne ko ba mu lace shi mun kalle shi mun karanta shi ko a labirari ko a a a a a, a maktaba ko a social media da sauransu ga sunan tafsiri tafsiri gaba ɗaya saboda babu inda aka fasara iyaka na abu da iyaka na ba an taimakon manzan ba neman taimakon manzan Allah in babu babu babu abu ne ya kawo maganarsa in ba raini ba ko abu babu shi a littafin nan babu a rubuta a littafi to me na kawo shi saboda raina annabi yanzu annabi ya zama gangara kenan kowane kare da akuya da rago da tinkiya da jaki kowa magana yake akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a mu ya tarafa mu ya tarafa wallahi lalacewan duniyar nan ta kai matsayin da yanzu kowane tarkace mutumin da billahi allazi la ilaha illa huwa aya guda biyar ba da iya karanta ran Qur'ani a gabana ba na rantsa da zatin Allah kiri kiri yake karantawa wallahi shi ma ya san jahili ne saboda ina kira mu kiyaye ya kiyaye kansa ya kiyaye kansa annabi ba abun wasa bane kadiyar da ta wuce a barta ta wuce malaman ka ma ba su iya kara da mu sai kai kawai dan an dauko ka a kauye ka zo kana mutanen shin kunya to zaka mutu ya shiga hankalinsa Allah ya kiyaye ni a kira na farko kira na biyu shine har yanzu ba za mu je ni kiran ba gwamnati gwamnati ta dage ta sa hannu akan wannan abu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa idan hakurin mu fa ya kare a taba mana manzon Allah wani ɗan iska tsohon tsohon banza jahili kuma da sunan malanta ya taba mana manzon Allah sallama wallahi tallahi za a yi abin da ba a tunani za a yi abin da ba a zato saboda annabi ya fi mana komai a duniya babu abin da ya fi mana annabi sallallahu alaihi wasallama ko uwarka ko ubanka ne wallahi bai kai farcen manzon Allah ba sai abin da babu shi bai kamata mutum ya kawo shi ba babu wani tafsirin Qur'ani da zaka duba aka karanta aya a ce ba a neman taimakon manzon Allah a ce wai ana kaɗin tauhidi ne a raba Allah da manzon Allah wannan littafin ba na Ibn Taymiyyah bane takobi ne gashi nan zararre asalimu aswarimul maslul ala shatimur rasul zararren takobi akan wanda ya sakin baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna haqqullahi wa rasuluhu mutalazimani haƙƙin Allah da manzon Allah haɗe suke ba a raba haƙƙin Allah da na manzon Allah ba kawai mutum bai san komai ba bai gama gane baki ba bai gama gane rukun ijadiyya ba kawai sai ya dinga sakin baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya za dinga mai da mutane baya ne kullum ko mutane kai mamaki wai mutumin da ya raina annabi ka je ka bi sallah kai wani irin jahili ne annabi muhammadin ka bai raina shi bai girmama annabi bai girman manzon Allah ba kai kuma wai saboda kana ganin girmansa ko wani me nasa wai kai ka ce wai wai wai wai ka bi to kai wani irin ta ai kai ne ma asalin jahilin wai ka maka addinin wai ga ya maka qur'ani tauhidin abuwa ka ji Allah aina ka ji labarin sa duka gurin manzo Allah to kuma shine abin hawa shine abin raina ko wallahi mutane su kai kansu yanzu mu dai mun yi abin da zamu iya yi dan manzo sallama ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع بقلبه وذلك أداء الإيمان idan kaga ana banna ka kawo da shi da hannunka in ba za ka iya ba kai ba hukuma bane to ka kawo da shi da baki kai wa'azi kai nasiya ko balle ne sadi fa bikalbi to in ba za ka iya haka ba duka to ka ji abin a zuciyanka in abu a zuciya shine raunin imani mun yi abin da zamu iya yi Allah kawai ya mana hukunci Allah ka nuna kishin manzon Allah wai yanzu ya kai a ƙasan nan duk wannan iskan shashashen tsohon ɗan iskan ɗan izala idan ya tashi da bawaje sai wai yana son ya ɓata ma yan ɗari rai sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani irin iskanci ne wani irin cin mutunci ne na faɗa akwai mutanen kirki a cikin su ko wanda mun fi laifin malaman sa anan wasu daga cikin wanda suka ce ba sa goyon bayan wannan abin amma wani tsohon dan tasha kawai sai ya zo wai kawai ce zai magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai janye bata ma yan dari karai to abu biyu alhamdulillah mun mun yi daji dadi ka bata mana rai ka zama dan wuta saboda ka rusa annabi Muhammad ko ba haka bane na ɗaya kenan na biyu kai nuna ma duniya cewa yan dari ka sune masoya manzon Allah dan kai da dan su ka bata masa rai ka zagi manzon Allah kai sakin baki ka raina manzon Allah ina ruwanka in ba za ka yi ba ka bar abinka a ranka ko amma sai ka fito kana sai mutane hauka hau wannan hauka ne ba ilimi ba ne jahilci ne na rantsa da zatin Allah billahi allazi la ilaha illa huwa duk mai ilimi ba zai taba annabi ba saboda kawai addini ya zama aha kowa ya ga dama kawai ya dan samu dan wani ya dan samu fili ya sai gidansa sai ya dan bude dan wani shago wai masallaci sai ya kawo wani kawai ya ta hauka a gurin addinin hauka ne annabi Muhammadu fara da kima saboda muna bada shawara mutum ya kama bakinsa ya tsaya ya taba da badamansa kawai ya tsalle tsallensa ya karbi kuɗin albashin da ake biyan shi duk wata mun sani kawai iyakacin iya abin da za mu faɗa kenan ɗaya ke da na biyu kuma duk wani wanda yake ji wuyansa ya yi kauri zai taɓa annabi sallama to da Allah inda ilimi ne to ya zo ya fito da Allah mu za mu zauna da shi a ko'ina a duniya a ko'ina ba Najeriya ba a ko'ina ne amma mutumin da bai gane bambancin tsarki na na na, na hadasi da khabasi ba bare iya bambancewa ba na rantse da Allah ba zai iya ba azumi ne a bakin in kuma mutum zai iya ya fito ya warware shi ba zai iya ba jahili ne takwali ne kawai shi ma sai a ce kowa ya samu gangara in ka je kalli abu a social media ka ji wani malami ya sake layi kai ma sai ka zo ka ce za ka sake anguwarku to a kiyaye a kiyaye mana annabi muhammadu wallahi sallallahu ba abin da mutum ya sani kawai dai ana ci ne da addini kawai ka ci gaba da ci da addininka saboda bangaren babu malamai ba masu karatu da za su iya haƙurin ɗabi'a da mu'amalan gurin saboda haka kawai ka ci abincin ka ƙara gaba amma kuma in ka taba annabi sallama mutum zai sha wahala ana neman mutum ya kyakkyawan ƙarshe kuma ya zo da ƙarshe yana taɓa manzon Allah sun sallama ta yana nake kyakkyawan ƙarshe shi wannan yaro na Kano ɗin ma wafa hotorin ma da yi magana ai gudu ya yanzu ya fito mana ya tsaya mana ko ba haka bane sai kawai sai ka je kalli abu ko ka ji labarin abu ka zo ka hauka sai dai shammara ya ce ya ce sun neme shi sun je inda masallacin nasa baya nan ba nan yake ba ya gudu mu ce ai kanmu fa annabi ba wasa bane fa mu ci gaba da wasar mu na raina waliyai wallahi gare shi da ka taba annabi Muhammadu wallahi tallahi gare shi taba manzo Allah ba ba wanda yace ka bi shehu Tijani ba wanda yace ka bi shehu Ibrahim ba wanda yace ka bi shehu Abdul Sidar Qadir ba wanda yace ka bi shehu Usman Danfodiyo amma kuma a kiyayi manzon Allah kiyayi manzon Allah ba a sa annabi a jami'i saboda mummunan lafazi da kake gaya wa'incan waliyan Allah sai yanzu abin ya koma ka sa annabi a ciki ya kamata bakin fenti da kan shafa wa shehu tijjani daban ba ka san shi kana kiyayya da shi shehu ibrahim shehu abdul qadir shehu usman dan fojiyo yanzu har annabin ma ka sa shi a ciki kenan haka ne mana in mutum ya jera ko ba haka bane ni ce ai kan wallahi duk mutumin da ya taimaka wa banna shi ma banna yayi man dalla ila alkhairi ka fa'ilihi wa man dalla ila sharri ka fa'ilihi Allah ya kiyaye Allah ya mana gafara Allah kada kama mu da laifin wawaye tsokaye ƙauyawa gidadawa balidai gidadawa jakuna Allah kada kama da laifin su yanzu kawai abu ɗaya ake jira Allah ya saukar da hukunci kawai iya abin da zamu yi ko ba gaskiya bane mun yi abin da zamu yi gwamnati kuma daman ba damuwar ta addini bane wasu daga cikin gwamnatocin ne suka dan damu da addini amma kawai ya zama Najeriya ya zama gurin wasan yara kowane kare da jaki in ya tashi kawai sai ya hauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan wai yana kare tauhidi to wani tauhidi za ta ga shi ne asalin wanda ya fi da aqidan kan ga littafin sa ya ce haqqullahi wa rasuli mutalazimani haƙƙin Allah da manzon Allah alaz za mu magana akai bari mu gama karatu kawai Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu Allah wannan nasiha ne nasiha ce Allah ya sa mu dace bismillahir rahman za mu tashi aya na goma sha biyu ko haka ne? menene ayan daga tashi wa idza qila lahum aminu kama amanna su qalu anuminu kama amana sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun walakin la yashurun ko walakin la ya'lamun a ubangiji tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu wanda munafikan nan sun addabi al'umman duniya suna ta maganganu a na na na na ƙarya a gaban kafirai ƴan uwansu kuma suna yin maganganu suna maganganu na gaskiya a gaban kafirai ƴan uwansu amma kuma suna maganganu na ƙarya a gaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya musu ga ka'idan Allah ga kuma ka'idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aji Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun amanu wa Allah wa adiyu rasulahu babu inda Allah ya ce aji Allah shi kadai babu shi a Qur'ani babu shi sai dai ka bi Allah da manzon Allah biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya matsa ya ce wai annabi zai dinga taba wallahi talauci kawai ya ishe shi na rantsa da zatin Allah duk mutum da yace zai haɗa shi da mata mace fa siya billahi lillahi na rantsa da zatin Allah sai Allah dora masa wannan kaga ya bauɗe ya ruɗe ya birkice tun lokacin furfura da yanzu masa ba ya fito saboda annabi ya wuce wasa ba abun wasa bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye kanmu Allah ya kiyaye Allah ya ce wa idza qila lakum aminu kama amana nas idan aka ce musu ku yi imani kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi imani duka sauran mutane gaba daya ma'ana ku bi Allah da gaske a bakin ku da zuciyar kar ku dinga munafurci kuna raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuna rusa annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya dan saboda suna cewa ƴan uwansu kafirai ai muna muna zuwa ne kawai muna jin sirrin ko amma kuma mu muna tare da ku idan suka zo gurin musulmai sai ai mu muna tare da ku muna tare da ku mu musulunta mun imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yace ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama kamar da sahabban manzon sallallahu suka imani qalu anuminu sai yanzu zamu yi imani kama amana sufaha'u kamar yadda jahilai wawaye suka yi imani yace naf la naf'alu ka fi'lihim ba za mu yi irin nasu ba wai sahabban annabi wanda suka bada ruwa rayukansu da dukiyarsu gaba daya akan manzon Allah wai su ne wawaye a gurin su wai su jahilai ne Allahu akbar kuma har yanzu kasan masu raina annabi suna daukan cewa wanda suka kankame annabi suna wai jahilai ne ko ba ka suka faɗa ba waya mutane suna kan jahilci ne shi yasa suke ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar wayannan asufahu da suke faɗa din nan su ne fa talakawan nan da suka baro gidajensu lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ko yastaguna fadlan min Allah wa ridwana haka Allah faɗa a Qur'ani ko su ne wayannan da suka yi hijira daga Makka suka bar gidajensu da ƴan uwansu da dukiyarsu gaba ɗaya da da matayensu da iyalansu da garin da suka fi so suka baro shi saboda neman yardan Allah da manzon Allah yastaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da kuma yardan Allah su ne wanda suka taimaki Allah allazina awaw wa nasaru ko suka taimaki Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne wayannan sabon manzon Allah din talakawa ba sa sa kaya mai kyau ba sa cin abinci mai kyau ba su gidaje sai su ce ai wayannan ba a ta su to wayannan din su din ne su ne na Allah su ne gaskiya ala Allah ya ce ka ji kai sani innahum humul sufahau su dinnan kafiran nan muta munafikan nan su ne wawaye walakin la ya'lamun amma ba sani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna na'am وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون آه وإذا لقوا الذين آمنوا وإن منافقين idan suka zo suka samu masu imani mumune sabon manzon Allah qalu sun ce wa sahabban annabi Muhammadu amanna ai mun yi imani mun yadda da Allah mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma raba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yadda da su sai mun yadda da Allah wai za khalau minhum waraja'u idan suka ba sa lokacin da suka bar gurin Allah lokacin da suka bar gurin masu imani mu'minai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raja'u sai su koma ila shayatinihim zuwa ga shaydanunsu ma'ana jan sunu ru'asaihim wato ake shugabanni idan ba su bi Allah ba su bi annabi ba su nan su shaydanu ila shayadin mai ru'asaihim shugabanninsu to da kadin mutumin da bai bi duk shugaban da yaki bin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan sa shedani sunansa shedani idan suka koma gurin sauran kafirai yan uwansu sai su ce inna ma na'anu musta sai su ce qalu a qalu inna ma'akum ai mu muna tare da ku lamma laqul mu'minin lokacin suka riski mu'minai qalu amanna bi sighati al-fi'l sai ce mun imani da siga na aiki kawai haza akhaffu ta'biran walamma rajaw ila shayadinihim qalu inna ma'akum bi sighati al-ism wa ta'qid bi in a idan suka zo suka samu masu imani sai ce ai mu mun imani muna tare da ku da sigan aiki kawai aiki ko zaka ji munafikai suna cewa ai ba soyayyan annabi ba kawai aiki ne ai sai ka yi aiki kafin ka zama mutumin kirki kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko ba ka ake faɗa ba a'a wai aiki ba shi bane duk aikin ka Abdullah bin Ubay bin Salul ya bi manzon Allah sallah akwai aikin da yafi sallah akwai babu aikin da yafi sallah amma kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ya yi je yaki sau daukar man Allah tabaraka ta'ala jihadi sa'annan duka sun yi dukan wani kyauta wani sadaka wani duk abu azumi sun yi da tare da manzon Allah manzon salama ya ga wata sun dauki azumi ko ba muna wata ramadana ba yanzu in banda bana raban da dauki azumi lokaci ɗaya a Najeriya ai an dade ko ana dauka kusan hawa uku ko to amma bana Allah da ya tashi sai yayi aka dauka gaba ɗaya to wannan Abdullah bin Ubay bi me yasa ba a ɗauka lokaci da yana ce saboda ya rashin yadda da wanda ake ganin ya gani ko ba haka bane ana ganin ba shi da amana ko ba shi da ba shi da akhlaqul muru'a da ake da bukata ko ana ganin kila yana yin ƙarya ko yana faɗa abu da rashin gaskiya ko na makamata ko ba shi bane dalili shi ne dalili da ba za ka karɓa ka bi addini ne da wanda baka da imaninsa ba da gaskiyarsa da amanansa ba ba zai yiwu ba to amma kuma da Allah ya tashi hukunci sai ya sa wayannan munafikai annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yace a dauki azumi duk duniya ko zai ba zai daba akwai babu saboda ga manzon Allah addinin a gurin ta koya to yayi azumi tare da manzon Allah yayi sallah tare da manzon Allah dukkan wani aikin alkhairi yayi ne da annabi Muhammadu kuma ya ji magana manzon Allah annabi yayi magana ya ji sautin annabi ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma me yasa ya zama ba shi da rabo saboda kin yadda da annabi sallallahu sallama wa annabi Muhammad sallama wa annabi shi yasa ya zama a ya daga cikin masu munafukai wannan shi ne mafi saukin ta'abiri mafi saukin ta'abiri walamma da jawo ila shayadini lokacin suka koma gurin kuma shaydanun su sauran yahudawa da manya manya masu bautan gumaka na garin makka da madina qalu zan ce inna ma'akum bi sigatil ismi wa ta'khid sai ai muna tare da ku da siga na suna da kuma karfafawa saboda cewa qalu inna ma'akum inna inna dinnan ai harfi ne na karfafawa na karfi ne inna ma nahnu mustahzi'un ai abinda muke kawai muna isgilanci wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran masu imani bihim yace bihim bi izharil iman muna izgilanci musu ne da bayyana musu imani me ya kawo musu duka wannan abun wallahi rashin sallama wa annabi da zaran sun sallama sun miƙa wuya wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shikenan wallahi mutum ya kai inda ake kaiwa kuma ya samu nasara amma da zaran mutum yana ganin annabi wani sako-sako yana sako-sako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan Allah bare bare taba karban abin da yake da bukata ba kuma Allah tabaraka taala ya sa shi a wuta Allah ya kiyaye a mutum zai fada zai shiga cikin wuta Allah ya kiyaye shi ban kulle wayan ba na kira sai dauke mana wancan a gare shi a gare shi ko ka kira mutum ya kashe kuma ka sake kira a idan aka ce masu ku yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai eh mun yadda da manzon Allah mun yadda da Allah kuma yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baki amma a zuciyarsu ƙarya suke basu da annabi Muhammadu ba ba su imani da Allah da manzon Allah ba suna ƙarya suke yi wallahi tallahi ƙarya suke to haka fa jama'a duk mutumin da baya ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da baya ganin girman annabi to wallahi haka zai ta rayuwarsa ba riba a duniya ba riba a lahira Allah ya kiyaye Allah ya kare mana mutuncinmu da imaninmu albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa zai bi na'am
الله يساعدهم
Allah ya sa zai bihim ai yujazihim bi istihza'ihim Allah tabaraka ta'ala zai masu sakayya daidai da gwargwadon yadda suka yi istihza'i wato isgilanci wa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil akhirati alahira yani yaftahu lahum baban ila aljanna Allah tabaraka ta'ala zai bude musu kofa na aljanna kuma ya galib sannan Allah tabaraka ya kulle wannan kofa din dunahum a fa yastazi'u bihim almu'minun kamar yadda suka yi istihza'i suka yi isgilanci wa mu'minai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to haka za a kawo su sai sun zo a shiga aljanna a bude kofa din sun zo za su shiga sai a rufe kofa sai a rufe kofa me yasa saboda sun raina manzon Allah sun istihza'i wa manzon Allah sallama sun isgilanci wa Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan duniya ah fa yastazibihum bihim almu'minun mu'minai ma su isgilanci wa yamuddu fi dughyanihim ya mahun ay yatrukum fi dunya sai a bar su a duniya a bar su a duniya fi kufrihim a cikin kafircin su wa dalalatihim da kuma batar su ya'maquna ayyamduna am ummahatul surur shikenan an kyale su haka sai ya zamana sun zama ba sa gani ba sa kuma ji ba sa samun duk abin da ake da bukatan a samu saboda ne saboda raina Allah da raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda izgilanci wa Allah da annabi Muhammad da kuma masu imani mu'mine a anan lalle ya kamata musulmi ya gane cewa duk duniya babu kaman manzon Allah babu kawai manzon Allah karka yadda da abin da zaka yi ka yi abu sako-sako da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai a shehu radiyallahu ya faɗa na Abdullahi bin Abbas ne shehu radiyallahu kuma shi ya faɗa da cewa ai ula a wa yamudu fi ibyan yamahu ai yatajawizuhum al-hadd bil kufri sai a musu hukunci da kafirci ya taraddaduna tahiran sai su ko kusa a cewa a to ya kai haka ya akai akai haka bayan gashi an kawo mu aljanna mun ce mun yi imani mun raba kafa mun raba kafa sai ya kuma abin ya zama mana haka Allah tabaraka taala sai canza musu wannan aljannan ya koma wuta saboda me saboda rashin kunya da rainin sunna wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da kuma izgilanci da suka yi wa Allah tabaraka taala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am ulaika ulaika wayannan kafirai da munafikai allazina tarawu dalalata wayanda suka sai bata bil huda da shiriya ai istabdiluha bihi sun canza a a a shiriya da Allah tabaraka taala ya haska musu sai suka mai da shi bata suka sai bata da kudaden su da shiriya din yace to kuma rabbi ya tijaratu wallahi kasuwancin nasu ma rabbihu ba samu riba ba fi tijaratu a cikin saye da sarwarsu bal khasru sai dai sun yi asara li masirihim da tafiyar su ilan nare zuwa ga wuta almu'abbada wanda ta zama abun madawwamiya a tare da su alaihim a gare su wa ma kanu mutadin ai shi ma fa'alu a cikin abin da suka aikata ba za su taɓa shirya ba wa daraba Allahu masalan lil munafiqin Allah ya buga musu misali wa munafikai ne wa daraba masalan ashaddu tawdihan lil ibarati li'annahu yamthilu al-ghaib bil hadir wal ma'nawi bil hissi a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya munafikai misali ne cewa da abin da ya fi haske ya fi kusa ya fi kusa da dukkan komai da komai da ka sani ya kamata mai hankali ya gane wannan ko ya gane cewa idan fa mutum ya kisa yi shiriya a ya sai da shiriyarsa saboda son duniya ko son shara ko son burgewa ya raina sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kai baka sani ba kai ba kai karatunka bai kai abin da zaka mayyaza abin da ake magana a kansa ba jahili ne kai sai ka faɗi magana dan magabatanka sun faɗa ila su suna da abin da suka dogara shi kai kuma kowa ya sani kai jahili ne kuma ka sa rigan malanta wato mutum ne ya sa alkyabba wayanda suke bayansa suna masa kallon waye ta baya ba malami ba ne to ta gaba kuma ya sa alkyabba ba riga ba wando da Allah wanda ya kula ta gaba ba yake kallo ba gaji kaga can ta gariyar mahaukaci ne ko ba haka bane to malamai ba suna kallon ta tsirara ne tsirara ake kallon ka haihuwar uwarka saboda ba abin da ka sani su kuma jahilai a baya sun ganka da alkyabba da rawani amma ta gaban babu wando babu riga babu dan kamfai tsirara suke kallon ka kaga daga kuka bullo ta gaba mahaukaci kake gani ta baya kuma kana kallon malami ko ba haka bane saboda haka duk abin da mutum zai jawo maka baka san shi baka kiyaye duk abin da zai jawo maka dan ka burge wasu ko kai istihza'i wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan kana ganin hakan burgewa ne ko wani yayi ya sha to ka tuna kabarin ku da shi ba ɗaya bane kabarin ku da shi ba ɗaya bane wallahi malam in ka bincika duk mutumin da yake rena annabi sallallahu alaihi wasallama bai da asali mai kyau bai da shi ko dan zina ne ko ya shafi dangin zina wallahi tallahi sai ka samu wannan saboda asali wanda suka isgilanci suka addabi mutane tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zulkuwaisir ne dan zina ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam daga tsatson sa ake samu irin wayannan Allah ya kare mu duk mutumin da kuma kaga yana ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam da mutuncin annabi da kimar annabi sallallahu alaihi wasallam baya faɗan magana mara na rashin girmamawa wa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahi tsatsan sayyidina abubakar da sauran sahabban manzo sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali wannan ya dauki abdullahi bin ubay bin salul da su zul khuwaisa sai ga yana rena malamai yana rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya dauki gefen sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali sauran sahabbai mutanen kirki za ga yana ganin girman annabi yana girman ganin girman bayan Allah muta bayan Allah malamai mutanen kirki ma ba a ba a magana da su na raini ko ana musu izgilanci ba a musu ko inna ma yasallahu min ibadihi ulama ko suna da girma a wurin Allah to yanzu ba wai malaman ba a annabin ma kansa yanzu sakan baki ake a kansa kuma wai ya kan fa dan a burge wasu ne wai kana cewa ne ma bai ce komai ba wallahi kai da jahilai suka zuga ka billahi allazi la ilaha illa huwa idan muka rike gwalakin ka na rantsa da zatin Allah ba ka iya motsi ba ilimi na rantsa maka da billahi allazi la ilaha illa huwa ba alfahari muke ba amma akan annabi a ƙarya ne ƙarya ne ma wata mata bar sukuna ta aiko wannan dan da zai iya ja akan annabi sallallahu alaihi wasallam musakan masa ba wallahi babu shi babu shi a zauna ustaz da shi kaɗan agaji ta shi saboda mu dage mu kiyaye an kira ta fito da an zo ta yi kai da zabi ok sun laka dauka Allah ya kiyaye a saboda haka mutum ya kiyaye kansa akan taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da girma saboda ka anan Allah tabaraka taala ya magana wa munafikai da suke munafirci wa wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suke yin isgiri wa mu'mine masu imani suna faɗa musu magana wanda ƙarya ne a cikin zuciyarsu babu wannan maganan gaba ɗaya wa ma kanu muhtadin ba za su taɓa shirya ba har abada ba za su shirya ba فيما فعلوا أكبر سكائهم كتا فضرب الله مثلا للمنافقين الله يأي مثالي ومنافقين وضرب مثلا أشد توضيحا للعبارة الله يأي مثالي ميسانني دا يون دي هاتكا أكون ونن عبارة دي لأنه يمثل الغائب بالحاضر سبودا يمثل الغائب سبودا وان دي كنيسا أمسا مثالي يغاني بالحاضر دا وان دي كيكوسا والمعنوي بني وان دا أكي مسا مثالي نما أنوية نما أنا to ga wanda aka masa hissiyan shi ma ya gane shi ko ka samu da practically da theoretically da practically kaga wanda ya gani practical zai ba wa wanda ya gani theoretically ko zai ba shi labari wannan abun fa ni na gani an rubuta ka gani theory to lalle ga shi practically wanda ya gani practically ya isarwa wanda bai gani ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya ce munafurci zai yi akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya sani a a Allah tabaraka taala ya riga ya bada labarin sa kuma yayi magana a kansu na masalhu فلهم كمثل السكر نارا فلما أداد ما حوله ذهب الله بنور في ظلمة لا يذكرون ubangiji tabaraka ta'ala ya ce misalin su sufofin su akan munafircin da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabban annabi sallama fi nifaqihim a cikin munafircin su kamar sallan su tauka da naran kamar misalin mutum ne ya hura wuta naran fi zulumatin wuta ya hura wuta a cikin duhu ya shiga cikin duhu sai ya hura wuta da ya hura wannan wutan fara ma a da wutan ta ya haske anarar wuta ya kama sai ya ga haske inda zai taka ya taba ya wuce ma haulahu abin da ke gaba gare shi fa absara ya gani a wasta da fa'a wasta da fa'u wasta da fa'a wa amina mimma ya kafu shikenan da ya gani sai ya kashe wutan ya amince da abin da yake tsoro a kansa zaballahu binurihim ay ala fa'ahu sai Allah ya kashe wannan hasken لم يقل بناره لأن المقصود بإيقاد النار هو وجود النور saboda shi abin da ya sa mutumin da yake cikin daji a da daddare ga duhu sai ya hura wuta ya hura don menene don ya ga haske ne ta inda ke kewaye da shi kusa da shi wannan gurin ya zama ya aminta da dukkan wani abin da zai tsoro ya tsorata da shi sai ga akwai haske saboda haka ba sai na sha wani wahala ba a yanzu ba wahalar da zai sha ba na tsoron wani abu ba ba wani maciji a kusa ba wani kunama ba wani mummuna abu da ya cutar da ni saboda ya haska mashi gurin ya gani sai ya kashe wutan sai ya kwanta Allah hauka yi ko hankali ka ga ba karma hauka yi ba ko to ka kace in wani abu ya zo kuma fa kaga zai afka ma zai fada masa saboda haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya tafiyar da wannan hasken musulunci su suka karɓa don saboda ya ƙillu binarihim saboda ƙarancin wutan da suka samu ma'ana ƙarancin hasken da suka samu lian al-maqsuda bi iqa'in nar huwa wujudun nur saboda abin nufi asalin abin da hadafin sa na kunna wannan wuta din shine dan ya samu haske ne to zahaba Allah bi nurihim Allah sai tafi da hasken su adafahu sai ya ya kashe wannan haske da suka samu din wa tarakahum fi zulmatil la yusirun ubangiji tabaraka ta'ala sai ya bari ma haulahum abin da ke kewaye da su mutaharriyina ala tariqil khaifin wanda ya bar su a cikin duhu ba sa gani gaban su ba sa ganin bayan su kuma a kewaye da su hanyar da suke gaba daya da su tafiya suna tsorata suna tsorata yanzu ba komai zai iya faruwa da mu wutan ya mutu ka wura wuta daga gaske da ka haska iya inda kake shi kenan sai ka kashe wutan ma'ana misali anan mutum ne ya karɓi musulunci da ya karɓi musulunci yana yana musulmi kaga an amince da shi ba yana tunanin ba abin da za a yi masa ko ba haka bane sai kuma ya koma yana munafurci yana munafurtan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'mine masu imani shikenan a kaga anan a gaban mu'mine dai bara a yaƙe shi ba tunda yana la ilaha illallah ko amma kuma a nan gaba da shi kaɗan ma'ana yana zuwa lahira ya zai sai wuta kaga wannan hasken da ya haska masa a nan duniya kaga bai masa amfani ba kenan ya zama duhu shi yasa Allah yake faɗa innahum sa'a ma kanu ya'malu abinda suke aikatawa wallahi ya munana ba shi da kyau ba shi da kyau Allah ya kiyaye Allah tabaraka ta'ala yace a zaba Allah nurihi Allah tabaraka wa tarkamu fi jannati yusuf ai ma haula mun wace fa kazalika haula amanu bi izhari kalmatul iman haka nan wa'annan da suka yi imani suka ce sun yi imani sun bayyana kalmar imani fa iza matu idan suka mutu ja'ahum khawf sai tsoro ya zo musu wal azabu da azaba mai radadi azaba dai zo musu mai radadi wanda ba sa suna tsoron to yanzu me zai yi me zai faru me za a yi ya za a yi ya za a yi duba sani ba sun mu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce sun kurumce sa'annan a hum ya ce hum summun anil haq sun riga sun kurumce daga jin gaskiya fala yasma'una sima alqabul ba sa ji jin da za su karbi gaskiya bukmun ay kharasa anil khairi fala yaqulunahu ay umyun an tariqil huda fala yarawnahu fa hum la yarji'un yace bayan sun kurumce zuciyan an dandake ta ba sa samun alkhairi kwata-kwata ya ƙulu da suna faransa umyun an ɗarke huda ai sun makance kuma idan baya gani bayan ga kurumta ga makanta ga dandakan zuciya ga kuma zama a a a a bebe sun bebance ko sun mun bukumu oyum sun kurumce sun bebance sun makance me yasa yaquluna suna faɗan sa umyun ala tariqil huda sun makance akan hanyar shari'a wala yarawnahu ba sa ganin sa Allah tabarak wa shi alfaza zaina faɗa na cewa atubsiru am gadda basiratakal gaza saja ya rasulullahi ahmad fau kaza za shi aminu al'amru lan yanal iza wa mannu wala mannu wa safnu wala atbu shehu alfaza yana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai kana gani ko kuma kwansa ya rufe maka ido ne baka ganin darajar manzon Allah da kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atubsiru kai kana gani am atubsiru am gadda basira ta kalgaza ko basiran ka gaba daya an rufe ta ba ta gane daraja da kiman annabi da mutuncin musulunci ba ta ganewa wannan yace formula yarji'un ba za su taba dawowa ba da lati ga kan wannan shari'a akan batan da Allah tabaraka suka ɗaura kansu suka yi soki kaga a nan dai su suka zaɓa wa kansu mana munafurcin ko ba haka bane su suka zaɓa wa kansu cin amanan Allah da cin amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka tun da sun yi haka Allah tabaraka ta'ala sai kale su aw ka sayyibi min as-sama'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barq na'am insha Allah tabaraka ta'ala zamu tashi a wannan aya aw kasal min as-sama'i fi dhulmati wa ra'd wa barq zamu dan karanta wani mas'ala kadan na jinabin manzon Allah saboda na faɗa akwai wawaye akwai jahilai wanda ba su ma gane ina addinin ya fito ba na ina zai je bari mu karanta daga littafin su na ibn taymiya as-saribul maslul ala shatimur rasul sallallahu alaihi wa sallama zararen takobi akan wanda ya sakin baki akan annabi Muhammad saboda wawayen jahilan nan da muke tare da su nan da gefe da wanda muke tare da su a nan da wanda suke kallon a social media da wanda ma ba san ma me ake magana ba to su saurara su ji abinda ibn taymiyyah al-harrani ya faɗa akan wanda ya yi su'ul adabu da kuma yace akan haƙƙin annabi Muhammad haƙƙin Allah da kuma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ka duba sarrul maslul shafi na 44 yana cewa akwai babin da ibn taymiya yace la taqbalu tawbatu man azan nabiyya ba a karban tuban wanda ya sakin baki akan manzon Allah wanda ya cutar da annabi ko da magana kare na manzon Allah ka faɗi magana na rashin hankali ko na rashin ladabi wa kujerar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka faɗa ka yi sakin bakinka ka faɗa ka ce annabi sallama kaza to ka sani Allah tabaraka wa ta'ala baya kyalewa kuma ba karɓar tuban wanda ya cutar da manzon Allah wa alam ibnu taymiya yace ka sani annahu ala hazal qawl wannan fa zan ba da littafin yan izala ne da wahabiyawa saboda su daina saboda yawancin su jahilai ne ba su da littafin ma ba sa karatu sai dai su dauki su sauka su sa akoba su yi ado da shi su nemi kuɗi kuma da shi walan ibn taymiya yace a cikin asalin masul annahu ala hadha alqawl akan wannan zancen takunu hadhihi alaya wannan aya hujjatun aidan hujja ne akan su muwafiqatu li tilka alaya wanda tayi muwafiqa da wancan aya li annahu lamma kana rama ummahatil mu'minina wanda yayi jefi iyayen mu'minai sune mata manzo sallama azan nabi aza aza lin nabi sallama ya cutar da manzon Allah la'ana sahibuhu fi duniya wal akhirah Allah ya tsine wanda ya fitar da Annabi sallama duniya da lahira koda da magana ne ka ce ai Annabi sallama ma ba neman taimakon sa Annabi sallama ma shine iyaka na abudu iyaka na abudu iyaka na sayin ba neman taimakon manzo sallama wannan raini ne raina Annabi ne ba wani abu ne raina Annabi ne kawai me ya kawo magana ko ba ba ba ba ba cibi ne ya kawo kari ko babu abin da ya kawo wannan yace wali haza qala ibn abbas abdullahi abbas yace laysa fi ha taubatun babu tuba ga mutumin da ya cutar da manzon Allah li anna muzin nabi sallallahu alaihi la taqbalu taubatu wanda ya cutar nabi sallallahu alaihi ba a karban tuban sa inji ibnu taymiya ba ya kawo a cikin littafin sa wanda Abdul Abbas ya rawaito hadisin Abdul Abbas aw yuridu idza taba min qazafin hatta yuslima islaman jadidan ko ana so ya dawo ya tuba to da kazafin da ya yi sai ya musulunta musulunci ingantacce a nan malisha da nake so in babu shi ne ba a taɓa manzan Allah ba a taɓa jinabin annabi sallallahu alaihi wasallam a kiyaye sannan wannan na ɗaya kenan abu na biyu shine ai iya magana da suke cewa haƙƙin Allah ne sai a bawa haƙƙin manzan Allah ko ai haƙƙin Allah ne sai a bawa manzan Allah ina ta haka wahabiya suke cewa iyaka na abudu wa iyaka na sayin ina ta haka jahili ma na je na faɗa wanda ya fi kowa jahilci duk duniya gaba da itin wallahi tun da ke mutum ganin jahili ma irin wannan ba tun da Allah ya ce mutum ganin jahili ma irin wannan ba to ga haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah in ji ibnu taymiya asarimul maslul wanda yake na san ba da littafin saboda kudin sa kawai kai yake sha da shi haqqullahi wa haqqu rasulillahi mutalazimani yace haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah a hade suke in ji ibnu taymiya babanka ba kenan annabinka wanda shi kada ke da shi baka da Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama yace wa fi hadha wa ghairihi akan wannan da wani sa bayanun bayani ne yace li talazum al haqqain ka hada wa'annan haqqoki guda biyu wa anna jihatu hurmatullahi wa hurmatu rasulillahi jihatun wahida yace haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi yace alfarma ne guda daya yace faman azar rasulu faqad azallah duk wanda ya fitar da annabi ya fitar da Allah wa man da'ahu faqad da'a Allah duk wanda ya ji annabi yayi jiya wa annabi ya jiya wa Allah li'anna al-ummatu la yasaluna ma bainahum wa bain rabbihim illa biwasati rasul saboda al'umma ba za su taba saduwa tsakanin su da Allah ba sai ta hannun manzon Allah wannan irin tahiya ne ya faɗa saboda haka shi jahili sai ya sani ya ji wannan saboda na san jahilci kawai ya ishe shi na sani kuma shi ma ya san shi jahili ne a gaban mu wallahi ya sani irin katon gungurmin jahilin nan wallahi ya sani saboda a gaban bai isa yi magana ba motsi wallahi bakin sa rawa zai Allah saboda haka ka ji da kyau ka sani ibn taymiya ma ya ce haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah mutalazimani ne yace haqqullahi wa haqqur rasulullah mutalazimani saboda ka ba a raba Allah da manzon Allah ba sa rabuwa hatta aqidan babanka ibn taymiya wanda ka fi yadda da maganarsa akan maganar manzon Allah sallallahu ka ce kware ke ba shi faɗa ba wani malamin su balarabe ya ce wai annabi muhammadu sallallahu yana kuskure amma Allah wai an ibn taymiya baya kuskure saboda shi ibn taymiya yana karanta abinda annabi ya zo da shi kaji dan iska ya manta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ma yanduku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qayyata wa kafun shi alfazaji ko saboda haka haƙƙin Allah da na manzon Allah ɗaya ne ba a rabawa ba a rabawa ba a rabawa mutum ya sani biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah ne biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi biyayya wa Allah ne bin Allah bin annabi ne duk Qur'ani kuma guri ɗaya ne Allah ya ce in ka bi annabi Muhammad ka bi Allah amma babu inda aka ce in ka bi Allah shi kadai ka bi manzon Allah babu shi tun daga bakar zuwa nasi amma Allah ya ce wa man wa man rasulullah taqada Allah wa man rasulullah taqada Allah ko ba ka bane duk wanda ya bi annabi Muhammadu ya bi Allah amma babu inda Allah ya ce in ka bi ni ka bi annabi babu kuma baya yiwuwa ka raba in mutum zai raba to ya fara raba la ilaha illallah Muhammadu rasulullahi tukunna ko ba haka bane shine shiga musulunci ko ashhadu la ilaha illallah wa la sharika lahu Muhammadu abduhu wa rasuluhu saboda haka wannan idan nace zan yi magana ba za a gane ba duk abin da za a kawo ba za a gane ba amma ka ɗauko ibn taymiya ka ka tsitsiye shi da ibn taymiya shikenan ka gama da mutum sai dai ya koma ya ce shi bai da ibn taymiya ma ba shikenan ba daga nan waya halaka man halaka ya halaka man halaka an bainatin waya man hayya an bayyana wanda ya ga dama ya karbi shiriya daga Allah ya karba wanda ya ga dama ya ki karbai shiriya ya halaka ya halaka da hujja Allah ya sani an gaya maka Allah an gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba a raba Allah da manzon Allah ka ji da kyau banda ba ni ina bari tunda nake fa tunda nake ban taba ganin mugayen jakilai irin mutanen da suke da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ka ce wai iyaka na abudu wa iyaka na sai kike magana akai ko kai muke bautawa kuma kai muke neman taimakonka da Allah ja ayan gaba mu ji ja mu aya gaba iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai me sai kace eh to wai kace Allah ka shirye bayan ka ce wa Allah kai kada nake bauta kuma ke neman taimako amma Allah ka shirye ni hanyar madaidaiciya hanya madaidaiciya hanyar suwaye ga ya mun da Allah hanyar suwaye ja mun ayan gaba kuma sai kace wai tafarkin Allah tafarkin wa'anda kai musu ni'ima kai da su to wai Allah ya da su to ya a cikin fatiyar da kuma tana tawassuli da manzon Allah da sauran annabawa da sahabbai da salihan bayi da waliyai to wannan wani irin addini ne ka ce iyaka na abu da to ka ja ayan gaba mu gani ka ja aya biyu in baka kawo tawassuli da annabi Muhammadu ba sai ƙarya kake dole sai ka kawo shi yasa na gaya maka shi tsakaninka da jahili sai dai Allah ya isa Allah ya isa mana wallahi shi jahili sai dai a barka da Allah ka duba ba ƙur'ani ne kuma a sura ɗaya to taimakon na ji wa ya gaya maka ba a neman taimakon Allah ma ai annabin masu kuna wa ya gaya maka wa ya gaya maka wa ya kawo maka musuluncin eh annabi Muhammadu wa ya baka labarin musuluncin wa ya baya ma ya gaya ma Qur'anin ai na ka samu hadisan to wa ya gaya maka tauhidin to ina za ka je kuma a haka bai taimake ka ba Allah ya ce wa kuntum ala shafa kufratin minan nari fa an tazakum minha wa ya tsamo ku sallallahu alaihi wasallama me yasa ne mutane ba sa girmama annabi me yasa kuma idan muka ce mutanen nan ba sa son annabi sai wai mun masa ƙarya wai musu kazani wai mun zage su wai duk musulmi yana son annabi wa ya gaya maka duka musulmi ne ke son annabi wallahi ba duk musulmi bane ba duk musulmi ya yarda da annabi ba duk musulmi ne ke son annabi ba kuma da rasul qur'ani ayatul arabu amanna walakin lam tu'minu walakin qulu aslamna falamma manat wal ba zikru nafsi wala ma yadkhulu al-iman fi qulubikum ko ko ba ko ba qur'ani bane larawa da suka suka ce mun yi imani qalatul arabu amana suka ce mun yi imani ya rasulullah sai Allah ya ce kul ka gaya musu lam tu'minu ba ku imani ba walakin qulu aslamna ku ce da ku musulunta sai yanzu za su zama cikin imani sai imani ya shiga cikin zuciyarsu to ya imani ka shiga zuciyar mutum sai ka koma hadisin sayyidina Umar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzala sallama ce la yaminu adukum ta akuna ahabba ilayhi min waladi waladi wan nasi ajma'in a wata ruwayan sayyidina Umar bin Al-Khattab yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi allati baina jambayya jambayhi ko sayyidina Umar ne yace ya Rasulullah ja'altu nisfu nisfu hayati ko rubu hayati salatun alayka sai annabi ya ce masa lam tu'min har yanzu baka imani ba tukuna saura sai na ɗauki rabin rubu'in rayuwata ko ɗaya bisa uku na na baka ya rasulullah salati to zai ta maka annabi sallama yace da sauran imaninka sai yace to rabin rayuwata yace da sauranka sai yace kullu hayati jaltu salatu alayka ya rasulullah duka rayuwana na sanya shi salati ga kai so manzo sallama yace al'ana ya umaru yanzu ne kai imani sai kawai mutum ya zo a sa mashi a kunna lasfika ko mace da kawai mutum ya dinga baram barama annabi muhammadu daga asirin mutum zai taunu wallahi asirin mutum yana kokarin neman taunuwa sai ya taba annabi shikenan tsarashin sai ya fito annabi muhammadu ba abin wasa bane Allah da ya halicce ka ya turo manzon Allah ya ce ka bauta ma Allah shi kadai shi Allah shi ya da sunansa da na manzon Allah a gurin kalmar shahada sai kayi kiran sallah sai ka kawo manzon Allah ta da ikama sai da manzon Allah karatun fatiha sai da manzon Allah sai yanka sai da manzon Allah to ina zaka ne me kake nema kai dai manzon Allah ba Allah bane shikenan amma duk wani matsayi annabi ya wuce wurin duk inda kwakwalwanka da kwabben kwakwalwanka mai imajina zai tuna matsayin annabi kaza to wala daga gurin ya haura kuma shubu husan kai annabi Muhammadu sallama bidayatuhu lam bidayatuhu lam tatusi an nihayatu nihayatuhu lil murs bidayatuhu lil mursal na inayatu humu shubu husan hawla huwa huwa al qudub haka shi alfaza je fada kuma haka yake annabi Muhammad sallama ko duk duniya baka taba gani Allah ne ya ce miki ba wa innaka la ala khuluqin azim to me kake so a gaya maka Allah ya ce ya allazina amanu atiu Allah wa atiu rasula ko wa ulul amri minkum fa'in ta za ta fi sayin fardu ilallahi wa rasuli duka dai sai an haɗa Allah da manzon Allah sallama Allah wa rasuluhu a haƙƙu an yi ruduhu in kanu muminin to ina za ka je Allahu Allah wa rasuluhu da manzon Allah nawa biyu go sai ya ce a haƙƙu sai ya mai da shi musulmi sai ce ɗaya sai ya ce shi ya fi cancanta wallahi ba su suka fi cancanta ba duk malamin da ya fassara maka ya ce a haƙƙu su suka fi cancanta jahili ne bai san larabci ba in dai a haƙƙu aka ce sai aka ce biyu to wannan kwata-kwata baka ma san menene ake kira larabci ba saboda in dai a ƙa'idar larabci za a raba sai a ce a haƙa a haƙa su suka fi cancanta an yi ruduhu ma ka yi su kuma ƙur'anin ba ka yi ba sai mai da shida sai ce Allahu wa rasuluhu a haƙƙu shi ya fi cancanta an yi ruduhu ka yi da shi waye Allah ko annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu wa mai rasula fakar da Allah ko duk wanda ya bi annabi wa ya bi Allah haka Allah ya faɗa Qur'ani a kulin kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum Allah ko ba haka bane in kuna son Allah kulin kuntum tuhibbuna in kuna son Allah to ku bi ni manzon Allah wa ake bin ana son Allah annabi Muhammadu kai wai wa ake bi ne Allah ko annabi wallahi annabi ake bi ما آتيكم الرسول فخذوا وما نهيكم عنه فانتهوا ها what's wrong with these people why are they illiterate ko da yake ba komai siyayyan annabi ne kawai siyayya ce ba wani abu bane dama annabi ya ce inna min bi izi hadha qaw yakhrujuna qaumun dajjaluna kazzabuna yuhadithukum min al-ard ma lam tasma'u antum wala aba'ukum iyyakum wa iyyahum la la yadlukum wa la yadlukum a wata ruwa ya ce kun kilabun na karnukan wutar jahannama ne ya rage ma mai shiga rijiya kaga dama ka ci gaba Allah ya sani mu dai mun gaya maka in kaga dama ka ci gaba da bin wa'anda ba sa ganin kimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka dinga bin su ka ba su amanan addinin ka wannan ya rage naka mu dai ba za mu ai mu daga ganin mu ka san mun fi karfin ka ma wallahi ko a doke baka saka da kyau ba na rantsa da zatin Allah balla sana karatu Allah ya sauke Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye muke mana imanin Allah ya bar mu da annabi Muhammad Allah ya ba mu lafiyar jikin zuciya Allah ya yi mana wannan masifa wannan masifa ba wallahi ya fi corona ya fi Ebola ya dukkan wani wallahi ya fi girgizar ƙasa wallahi da kawai gari ka ji wani wawa yana taba yana sakin baki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gara kawai gari ka mutu saboda fitina ne wala tusibanna zalamu wala tusibanna allazina zalamu minkum khasa ita fitina ta tashi ba wai iya wanda suka yi zalunci take samu ba kowa ne kowa da kowa zai shafe shi saboda mu dai Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun yi abin da zamu iya yi Allah Allah ka nuna mana aya wayannan mutanen da suke sakin baki akan annabi mu dai ba abin da ya mana manzon Allah tunda Allah ya nuna mana annabi yake kallo kai annabi Muhammadu ne fa Allah ya ce ka je ya Rasulullahi idan sun imani da kai oho in ba su imani da kai bani ina bayan ka baha ma anzalna alayka qur'ana tashqa ya Rasulullah ban sura ma ban sauka ma qur'ani da kai ka wahala ba shine kade wa in tu'ihu ta tudu in kuka ba annabi za ku shirya idan kuka ji bin annabi sallama kun halaka kun halaka har abada shi ake rena mana fa shi ne fa ake rena mana fa saboda haka dabara ya rage ga mai shiga rijiya wanda ya ga dama ya bi annabi wanda ya ga dama ya bi dan wata mata Allah ya yafe mana bismillah malai mana addu'a
Fatiha. Alhamdulillah. Amin saboda ni.